الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب قضاء الفائته babin da ke bayanin rama sallar da ta wuce ba a yi ta ba kenan ko alaisu kazalik tuya za a yi shi ne za mu ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانا عن قتادة عن أنس قال عن كربونة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha man min alfazil umum mana duk wanda ya manta salatan na kira kowace irin sallah kowace sallah ce man nasiya in ka manta falyusalliha idza zakara lokacin da ka tuna sallar sai ka tashi kai sallar ba wani lokacin ba sallah ba wani lokacin ba lokacin na a'a saboda lokacin da ka manta din lokacin sallah an cire shi ba shi mana ba hukuncin shari'a kanka dangane da wannan lokacin don kamanta rufiya an annasi an kaza kaza ba haka bane ba to lokacin da ka tuna ashe bai sallar lokacin sallah kaza ba shikenan sai ka tashi kai an fahimta in aka yi sallar ta yi ko ba ta yi ba qada'i aka yi ko adai qada'i aka yi ko adai qada'i aka yi ko adai kaza'i aka yi ko adai me yasa ya zama adai eh eh a a ga hadisi gaban mu falli salliha idza zakara ba shikenan ba هذا حديث متفق على صحته قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر ابن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين ابن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها la kaffarata laha illa zalika wannan riwaya sai ta kawo ƙari cewa la kaffarata laha illa zalika yana tunawa sai tashi sallah ba sai yayi kaffara ba ba kaffara akan shi ba sai ya biya wani abin nan haraji ba ko thumma qala samituhu yaqulu ba'da zalika wa aqimis salata li dhikri an fahimta هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم وأخرجه مسلم عن حداد بن خالد كل عن حماد قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد التوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام ابن يحيى an qatada bi hadha wa lam yaqra al aya qala wa akhbarana al imam abu ali al husayn ibn muhammad al qadi qala akhbarana abu tahir muhammad ibn muhammad ibn mahmish az-zayyad az-ziyadi قال أخبرنا أبو حامد أحمد ابن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ابن منيع العبدي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا سعيد وهمام وأبو العلاء عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سينوز وانا سيكا وانا سلو دبنسي من نام أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها duk wanda ya bacci ko ko ya manta da bacci da mantuwa suna cikin waɗanda aka tsage alkalami a kansu har sai ya farka ko ya tuna a lokacin da yake bacci din ba shi da laifin cewa lokacin sallah ya kai bai tashi yayi ba saboda bacci ya rinjaye shi ko lokacin da ya manta din ba shi da alkalami a kan shi da za a ce lokacin sallah ya wuce bai yi ba saboda mantuwa yayi an fahimta a lokacin da ya tashi daga bacci ko ya tuna sai ya tashi ya sallarsa وقال بعضهم ليس له كفارة إلا ذاك to me yasa suke zancen kafara ba shi da kafara sai wannan to zai zo yayi bayani insha Allah هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الأعلى عن سعيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله قال يتي جاء عمر بن الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ranan da aka yi yakin khandak ai ghazwatul khandak shi sayyidina umar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faja'ala yasubbu kuffara quraish yana zagin yana zagin kafiran quraishawa sun hana mu sallah wa yaqulu ya rasulullah wallahi ma sallaitu salata al-asr hatta kadat an tagriba ce wallahi bai sallar la'asar ba har rana ta kusa ta fadi قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد sai manzo Allah ce ni ma ban salla bai sallaci la'asar ba qala yace fa nazala ila butana shi manzo Allah ya saukar cikin zuwa wurin kwari butana wani kwari ne a Madina fatawadda sai alwala wa sallal asra bada ma ghabati ash-shams yayi sallal asr bayan rana ta fadi thumma sallal maghriba ba'daha sa'annan yayi sallaci maghriba bayan da ya sallal asr kenan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن يحيى وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن وكيع قوله في الحديث فدن يتي لا كفارة لها إلا ذاك بأكي نفي دونن قال الخطابي الإمام الخطابي فلا في معالم السنن يحتمل وجهين ينا أوكا فسكا بيو لا ينبئي كوانا كوانا أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها cewa babu wani abin da zai kankare laifi ko ko ba abin da zai mai ma wannan sallah shi wannan sallah wal akhar ma'ana ta biyu annahu la yalzamuhu fi nisyaniha gharama wai mantuwan da ya din nan ba za a kama shi da wani garama a ce tunda ya manta har lokaci ya wuce zai rama sallan kuma zai yi wani abu ba wala ziyada annahu la wala ziyada wala ziyadatu tad'ifin a ce tun da kayi baka yi sallah ba har lokaci ya wuce to sai kai sallar so biyu ko so ɗaya ko kai sallar kuma kai wani abu ya ce a'a tun da bacci ne ko mantuwa to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar bacci suka yi mantuwa suka yi me suka yi shagala ina ma nan shagala eh eh me uzuri yaki ne ya ɗauke musu hankali wala kaffarata min sadaqatin wa nahwiha ba za ce yi kaffara bayan ya rama sallan kuma yi sadaka ko ya bada wani abu ba kama talzamu fi tarki saumi min ramadana min ghairi uzrin al kaffara kamar yadda wanda ya bar azumi ba da uzuri ba a ce yi kaffara وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه فدية فدية من دم أو إطعام إنما يصلي ما ترك سواء وليس هذا على العموم والنبا عمومي بني hatta yalzamahu in kana fi salatin an yaqta'a ya zamo yana cikin sallah sai ya yanke sallan sai don ya kawo wannan walakin ma'anahu Allah Allah yughfila amraha kada ya manta kada ya rabkana gabarin al'amarin wannan sallar da bai yi ta ba wa yashtaghalu bi ghairiha ya shigala da wani wannan sallar tana kan shi zai rama zai yi فإن في حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر أقول رواية أبو قتادة لسكي بجي صلى الفجر حرانا تفتو ثم ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا من ذا الله سيتي أتاشي أتنزوري رأى رواحلهم كوا يتاشي كام دبا سيجا ثم صلاها da aka bar wajen sai aka je aka yi sallah وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر يمن يتنا صلى التوشي بيبا كو لوكتيني كودا لوكتين دا أكا هنا يصلى نشي سي صلى سا اتبع هنا اتبع وفي دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد كما يحج عنه yace wani ba zai yi ma wani sallah ba su kamar yadda wani zai yi ma wani hajji wani zai yi ma wani hajji amma wani zai yi ma wani sallah yace a'a وأن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم صلى باء جارة باء باتا كدي باء مي متبلع أبيا كدي توتي شيكينا قلت ما لا يتي وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنه أحناف سكتي إن متين يموت أكوي صلى أكسا لبييت با to sai a ciyar da a ciyar da abinci maimakon wannan sallan ba sai an yi mishi sallah ba qultu wa fi hadha alhadith dalilun ala anna alfawaita tuqda murattabatan cewa sallolin da suka wuce in aka zo za a yi su za a jera su ne yadda ayi azhar tukun asar tukun magharba tukun isha wa huwa qawlu abdullah ibn umara ruya annahu qala man nasiya salatan falam yadhkurha illa wa huwa ma'a al-imam to wannan mazhabi na imam na abdullahi dan umar yace in kana sallar la'asar da liman sai ka tuna ashe bai sallan azhar ba to wannan mazhabin me yake dora maka fa iza sallama al-imam falyusalli salatan lati nasiya liman na sallamewa sai ka tashi kai azhar da ka manta ba kai ba sannan ka sake kawo la'asarin da kake cikin yi ka tuna sallar da ba kai ba kuma liyusalli ba'daha as-salata al-ukhra قال إبراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة وندي برسل قوايا شكرا عشرين لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة إن يتاشر ما رأيت كأي زي با سياكار وتبا أكتبا أم فهمتا؟ تومي أكتب cikin mazhabin Abdullahi dan Umar kana kuna cikin sallar za a fara sallar la'asar sai ka tuna baka yi azhar ba ya za ka yi eh sai ya sai shiga da niyyar azhar ana la'asar illi mai sallame azhar sa tayi sai tashi ya kawo mai sai kawo la'asar an fahimta to yanzu me ka gyara eh ya zama na fila ke nan suka ce duk sa'an da mutum ya zo zai yi sallah sai ya tuna ashe ya yi sallan gabanta bai yi ba yana zuwa za a ta da ikamar la'asar sai ka tuna sai baka yi azhar ba ko ka ba ma manta ba ka tashi baka yi azhar ba ka zo masallaci sai ga an tada al'asar ya za a yi a hanaf suka ce sai ka je baya ka kauce ma wajen sallan duba yayi wa ana idza uqimatis salah fala salata illa maktuba sai ka je wani wuri kai sallan azhar maza maza ka gama ka zo ka su kai kabara ka same su cikin la'asar ko da cikin raka'ar karshe ce daya kenan wasu suka ce sai ka bi su ai sallan la'asar ba ka da la'asar kana da nafila in an gama sai ka tashi ka kawo azhar nan ka sake yin sallar la'asar matsala ta biyu kenan wai su malamai su kuma suka ce a'a ai ya halatta mutum ai cewa ai ana koyi da liman din nan ba shi da alaka da niyya sai ta yi niyyar liman daban niyyar ka daban suka ce to ya za ka yi sai ka Allahu akbar da niyyar azhar ɗinka liman na sallamewa la'asar a masallaci duka sallar su la'asar kai kadai sallar ka azhar kana tashi sai ka kawo la'asar din ka sallar ka tayi wanne ne yafi sauki to mece to ai an ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu alayhi inna ma adatu hasrin ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu alayhi eh fir wa idha kabbara wa idha raka'a muhim babu mura'atil waqt babin da yazo yana bayanin kiyaye lokaci qala akhbarana ahmad ibn abdullah salihi qala akhbarana abu sa'id muhammad ibn musa as-sayrafi qala akhbarana abu abdullah muhammad ibn abdullah as-saffar qala haddathana abu ja'far muhammad ibn ghalib التمتام الضبي قال حدثني حرمي, حرمي ابن حفص القسملي قال حدثنا إكرمة ابن إبراهيم الأزدي قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن مصعب ابن سعد عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina mana allazina hum an salatihim sahuna qala idha'atul waqti to zartar da lokaci bata lokaci ikrimatu ibnu ibrahima da'ifun qala akhbarana abu abdullah abdurrahman ibn abi bakr al-qaffal قال أخبرنا أبو علي منصور ابن عبد الله بن خالد الهروي قال حدثنا طاهر ابن محمد بن عبد الله النهاوندي قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي خيار عباد الله زاببون في يوم باين الله allazina yura'una ash-shamsa wan nujuma wa'anda suke kiyaye rana da wata da taurari wal azilla li dhikrillah wa'anda suke kiyaye lokuta wancan sati mun yi karatu aka ce aka yi sallah azhar sai ka auna kafan ka kaga kaman inuwa ta ku uku ko biyar sakandal asar ma'ana ana yi da gaggawa kenan to su lokacin ba agogo bane ba cikin waya bane ba menene bane bane abinda suke la'akari da shi kenan da inuwa yanzu inuwan nan ta kai tsayin mutum azhar na nan kenan ko baya nan ta kai tsaye mutum guda biyu na asar kenan shi ne abinda suke taurari sa'an nan da wata da duhu da abinda suke kiyasta lokutan sallah kenan me yasa suke wannan wahala duka don su kiyaye lokacin sallah da yasa aka yabe su ko wayin kana sanadul hadith dhaif babu man adraka shay'an min al-waqti babin da ya zo na wanda ya riski wani abu kaɗan cikin lokaci ka zo ba ka yi sallah a zahar ba ko la'asar sai kana allahu akbar shi rana ka faɗi kafin ka shiga sallan ka ce allahu akbar ka karanta fatiha akwai lokaci amma kana karanta fatiha sai rana ta faɗi ya za a yi a cikin lokaci eh ya dan samu lokaci to ya aka yi to zamu ji insha Allah qala akhbarana abu al-hasan ash-shirazi qala akhbara akhbarana zahiru ibn ahmad qala akhbarana abu ishaq al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab an malik an zaid bin aslama an ata ibn yasar wa an busr bin sa'id وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس wanda ya riski raka'a ɗaya na sallan asuba kafin rana ta fito mana kai Allahu akbar kai raka'a ɗaya kafin ka kawo raka'a ta biyu sai ga rana ta fito ka samu lokaci biyu kenan lokacin sallah da lokacin sallah kuma ya wuce faqad adraka subha manzo Allah ce tabbas yayi sallan asuba akan lokaci wa man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghruba ash-shams duk wanda yayi sallah raka ya riski sallah raka'a daya na sallar la'asar kafin ya cika rak'o'i guda uku rana ta fadi faqad adraka al-asra tabbas yayi sallar la'asar akan lokaci an fahimta ko akwai akwai akwai wahala ne a cikin fahimta wannan eh to mas'alan ba nan take ba ba nan kaɗai take ba ba haka bane ba to zai zo ya bayanin sha هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن القعنبي وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منزق الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك ركعة من الصلاة wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin sallah faqad adraka sala tabbas ya riski sallah akan lokaci yace rak'atan to in ya zama aqalla min rak'atin fa bayan ya kabbara harama Allahu akbar kafin ya gama karanta fatiha rana ta faɗi ko rana ta fito to ina mas'al me makomarsa هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك ركعة أكين في هيا زكو هذا حديث صحيح قلت ما لن يتي فيه دليل على أن من صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فلا يكون كمن صلى الكل خارج خارج الوقت an fahimta in ka samu raka a ɗaya cikin lokaci sauran raka a uku bayan lokaci ya ce e ka samu falala fiye da wanda ya zo ya salla raka a hudun duka bayan lokaci fi Allah ya kassira Allah ya kusura fi safari ala kauli man yamna'u kasrar fa'ita ce ba zai yi kasar ba a kan wanda suka ce in sallah ta wuce ba za ka mai da ta kasar ba sai ka cika ta kenan wafi dalilun ala anna man tala'at alaihi shamsu wa huwa fi salati subhi yace akwai dalilin da ke nuna cewa wanda ke cikin sallah asuba sai rana ta fito an anna salatahu la tabtulu yace sallar sa bata bace ba don akwai wanda suka ce in kana sallar ka zaburka alai kafin ka sallame sai rana ta fito suka ce sallar ta bace وهو قول أكثر أهل العلم وقال أصحاب الرأي تبطل صلاته أحناف سكتي صلى ستافاتي واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل أما كما سكي اتفاقي تشيوا أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر da rana za ta fadi yana cikin sallar la'asar suka ce sallarsa ba ta ɓace ba to me bambanci tsakanin wannan da na sallar asuba eh in ji wa ce wa ce an hana sallah in rana ta fito wace sallah aka hana gashi an ce wanda ya bar sallah in ya tuna sai a yi magana an aukatul nahi an sala ai ba a yi magana ba ko wahami kenan kai qala wa akhbarana abdul wahid ibn ahmad al malihi lokutan da aka ce ba za a yi sallah ba sallan nafila ba haka bane ba na filfilin ma sai da aka kusa aka kusa aka ce waɗanda ba su da sababi haka kawai kana zaune suka ce barka tashi kai nafila amma wanda ya shigo masallaci fa tahiyatul masjid ba zai ba an manta da wannan matsalolin ne قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته إن ينكو يرزكي سج... سجدة معنى ركعة كينا min salatul asr kabla an taguro shamsu sallarsa ta yi cika sallarsa wa idza adraka sajdatan min salati subhi kabla an tatluwa shamsu falyutimma salatahu haka asuba yi raka'a daya kafin rana ta fado sai kuma rana ta fado ya cika sai sallarsa ta yi kan lokaci هذا حديث صحيح وهذا يصرح بما قلنا وهو أنه يبني على ما مضى قبل قبل قبل الطلوع وقبل الغروب وقد أورده الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة من صلاة الصبح دون دي صلى ركعة دي صلى أصبع ثم طلعت الشمس فليتم صلاته قوله إذا أدرك سجدة أي ركعة بركوعها وسجودها والصلاة تسمى سجودا كما تسمى ركوعا قال الله تعالى ومن الليل فاسجد له أي صل له كما قال الله سبحانه واركعوا مع الراكعين أي مع المصلين سمي الركعة سجدة لأن تمامها بها وأن مسألة دك أنا باصد ركمه to sai in mace tana zaune sauran raka'a ɗaya sai haila ta fito mata in ta yi tsarki za ta rama wannan sallar mace ta tsarkaka saura kaza za ta rama mace za ta yi wannan sallar to shine zai zo yi bayani ko wannan ko zuwa gaba insha Allah inda rigima inda matsalolin suka kenan an fahimta mace tana zaune a zahar ya shiga take tashi ta yi ba haka bane ba ana nan sai haila ta zo mata in haila ta dauke ya za a yi a zahar na kanta ko ba shi a kan sai ka ce waɗansu malamai sun ce yana kanta karka yi yanke an fahimta to wannan wayannan su ne matsalolin tsora gwargwadon raka'a ɗaya ko kabbara ce ta tsarkaka daga haila wannan sallah za ta yi za ta yi saura gwargwadon raka'a ɗaya ce ta tsarkaka kafin alfijir ya keto suka ce sai ta magarba da isha an fahimta za a zo a yi bayanin shi duk suna yana da matsala ce tana da rikici tana da rigima insha Allah Allah zai kawo saukinta وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره yace wannan hadisin yana magana cewa mai uzuri in uzurin nasa ya gushe wa qad baqiya min alwaqt miqdaru rak'atin a lokaci lokaci ya abinda ya saura cikin lokaci gurgudun raka'a ɗaya ne yalzamuhu tilka salah wannan sallan lazimi ne kai an fahimta misla an afakal majnun misali gaban mahaukaci sai ya samu lafiya au balaga sabiyu yaro yana karami ba bawa ba sallah wajiba akan shi sai zo ya balaga au tahuratil haid ko mai haila ta tsarkaka au nufasa ko mai jinin biki au aslama alkafiru ko kafiri ya musulunta qabla tulu'i shamsi bi qadri rak'atin kafin fitowar rana gwargwadon raka'a ɗaya to me ke gare shi yalzamahu salatu subhi wa in kana qabla al-maghribi yalzamahu salatu al-asr wa in tabda magarba ne kafin magarba ne sai yayi sallar al-asr وإن كان قبل طلوع الفجر يلزمه صلاة العشاء وإن كان أقل من قدر ركعة لا يلزمه عم فهمت يسو وذهب الشافعي في قوله الجديد إمام الشافعي ينادى مذهبه القديم ومذهبه الجديد لوكتين ينا إراك matsaloli suna nan suna nan ana ta fatawa da ya zo masar sai ga yadda al'amura suka canza al'amura sai caccanza wa ‘yansu fatawoyi an fahimta ya za ka yi da shi da yana iraq ne abubuwan da yake ya tashi a ciki ko ya rayu a ciki ko yake gani yake fatawa da ya zo masar sai ga kuma yadda al'amura suka canza waɗansu matsalolin sai canza fatawa a kansu shi yasa sai a ce qala shafi'i fil qadim wa shafi'i fil jadid fil qadim yana kasan iraq fil jadid yana masar wa zahaba shafi'i fi qawlihi al jadid ila annahu wa in adraka qadra al ihram min al waqt yalzamuhu as sala yace in ya riski gurgudun kabbara harama yana Allahu akbar shi lokacin ya fita yace lalle ne yayi sallah حتى قال لو أدرك من آخر وقت العصر قد قدر الإهرام يتي دا يارس كي كرشن صلى العصر غرغدن هرما يلزمه الظهر مع العصر دولة يصلى الظهر تارد العصر saboda suna suna musharaka a cikin lokaci wakazalika law adraka qabla tulu'i al-fajr as-sadiq qadra al-ihram kafin al-fijr na gaskiya ya fito sai ya riski gwargwadon kabbarar harma kamar ce Allahu akbar ba haka bane ba yalzamuhu salatul maghribi wal isha'i jami'an wajibi ne ya sallan magharba da isha li'annahuma salatani waqtuhuma wahidun fi uzri safari hatta yajuz hatta yajuz lil musafiri al jam'u bainahuma wa kadhalika fi hadhihi al azar idza adraka shay'an min waqti al akhirah lazimatuhu al ula ma'aha an fahimci wayannan matsaloli sun zauna sun kwanta an fahimce su eh ya na jinan shiru an fahimce su an fahimta to shi zaka je kai nazari in matsala ta ce wallahi ina zaune azhar ya shigo tana zaune sai ta tashi ta yi sallah shikenan har kaza kaza yazo ya kama ta to in ta yi tsarki za ta rama sallah azhar ko ba za ta rama sallah azhar ba na karka yi yanki haka eh وممن ذهب إلى أن من ترك من آخر وقت العصر شيئا يلزمه الظهر والعصر جميعا أو من آخر وقت العشاء شيئا يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا طهرت الحائض سكتي إمي هيلا تتركك قبل الفجر كافٍ الفجر يكيتو صلت المغرب والعشاء za ta yi sallar magarba da isha suna kanta kenan ko ma'ana ta yi tsarki akwai shauran lokacinsu wai za ta hurar kabla gurbin shamsi in ta yi samu tsarjininta ya ɗauke kafin rana ta fadi sallatin zuhura wal asra za ta yi ko rana ta fadi za ta yi sallar azhar da lasar magarba da isha wa yurwa zalika an ibn abbas wa huwa qawlu ibrahima wal hakam an fahimta وقال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة يتي إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر yace in ta in ta tsarkaka jinin ta ya dauke bayan sallar asar to za ta yi sallar azhar da la'asar fa in kana tuhruha qariban min maghribi shamsi tusalli al-asra amma in jinin ya dauke ne dab da faduwar rana to la'asar kadai za ta yi wala tusalli dhuhra ba sai ta sallace azhar ba amma idza kana turuha ba'da maghribi shams yace amma in ta yi tsarki ne bayan rana ta fadi fattafaqu ala annahu la yalzamuha shay'un min salatin min as-salatayn suka ittifaki babu wani abin da za ta yi na azhar da nasar wa qala al-hasan idza tahurat fi waqti salatin sallat tilka as-salah wa la tusalli ghayraha al-hasan yace in ta yi tsarki a cikin lokacin wani lokacin wani sallah sallar za ta yi wanda ya wuce ya wuce walau hadatul mar'atu bada ma dakhala alaiha waqtu salat in mace ta yi haila bayan lokacin sallah ya shiga lokacin sallah ya shiga tana da tsarki tana da lafiya she bata tashi ta yi sallah ba she haila ya fito ومضى إمكان الأداء يجب عليها قضاء تلك الصلاة إن تسرك كذا ترام ونن صلى وإن هذا قبل إمكان الأداء فلا قضاء عليها إن تيس حيلة كافٍ تئية صلى وتلرورة تحنا سكتي بذات راما با وقال سعيد بن جبير إذا حاضت في وقت الصلاة فليس عليها قضاء shi wannan matsalar tasa ta yi nauyi da yawa ko idza hadat fi waqti salati wa laysa alaiha qada'u an fahimta an fahimta abin da suke fada an ji ko an fahimta amana ce akan waɗanda suke za su iya zauna ya min awa ɗai shi ma ya bi ya haddace ya fahimta saboda ya amfanar da al'umma an fahimta باب الأذان والإقامة وأنه مثنى والإقامة فرادا باب لزنا كيران صلى دتا دا إقامة شوى كيران صلى ميميتا بيبيو أكي إقامة كما كالمؤمن أي أي أكي yanzu za mu ji abinda manzon Allah ya faɗa a kai sallallahu alaihi wasallama ma'ana arziki ne alkhairi ne Allah ya baka iko komai kana son kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun kana sallah amma kuma kana karanta manzon Allah ya ce ai kaza manzon Allah ya ce ai kaza ba karaman alkhairi bane ba karaman albarka bane a cikin rayuwarka don wayansu Allah ya haramta Allah bai ba su iko wannan ba sun shiga daji sun bata eh abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan gafla rabkana قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال ذكر النار والناقوس an ambaci wuta da nakus aka ce in lokaci ya kai ai buga nakus mana ko kuwa a kunna wuta a ce kowa ya gani san lokaci ya kai fa zukira al yahud wan nasara sai aka ce wannan na yahudu ne wannan na nasara fa'umar bilalun an ya shafa'al azana wa an yi wutirar ikama shi aka ce ma bilal ya kiran sallah ya yi so biyu biyu in ikama ya ɗaya-ɗaya to haza nassi kenan akan wannan matsalar ko haza hadithun muttafaqun ala sihhatihi qala akhbarana abu sa'id ahmad bin muhammad bin abbas al-humaydi qala akhbarana abu abdullah muhammad bin abdullah al-hafiz قال حدثنا أبو الفضل الحسن ابن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أنهم ذكروا الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم إتي سنت التونا جمد صلى أو جمع الله صلى الله عليه وسلم فقالوا شيء سكتي نوروا naran a sa wuta mana da ta tashi kowa ya ganye san lokacin sallah wadribu na kusan ko kuma ku buga na kus yadda yahuda ke fa'amara bilalan an yashfa al'azan wa yutir al'iqama هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن سلام وأخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد ابن يحيى ابن بلال قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ابن منيء العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال يتي أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة a cikin ikama shi wannan kalma za a maimaita ta هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أيوب وخالد الحذاء قوله أمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله أن يأمر بلال لا. لأن الأذان شريعة لأن الأذان شريعة saboda kiran sallah shari'a ce duk shari'a kuma lallai sai an samu cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal amru al mudaf ila shari'a min zaman fi zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudafu ila ghairihi duk abin da ya danganci shari'a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a danganta shi zuwa wani manzon Allah manzon Allah ne shi ke faɗa wa qawluhu wa yutiru al-iqama yani alfaz al-iqamati allati hiya shaf shaf'un fil azani la lafz al-iqamati nafsiha qultu yace aksaru ahli al-ilmi min as-sahaba wat-tabi'ina mafi yawancin malamai cikin sahabbai da tabi'ai ala ifradil iqama sun tafi kan iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa haka za a tafi wa huwa qaulul hasan wa makhul wa ilayhi dhahaba az-zuhri wa malik wa malik al-auza'i wal auza'i wa shafi'i wa ahmad wa ishaqa wa rawahu ibn umar wa kadhalika hakahu sa'd al-qarad wa kana wa kana qad أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بقباء يا كرم صلى زمن منذ الله صلى الله عليه وسلم بقباء ثم استخلفه بلال على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى الشام da ya tashi zuwa kasan sham sai sayyidina bilal ya gaje shi shi ne ya maye masa a wajen kiran sallah ya zama ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zaman Umar bin al-Khattab فكان يفرد الإقامة وجرى به العمل في الحرمين حكا أكي في الحرمين مكة مدينة da ana kafa hujja da ai wannan aikin haramaini kenan ai wannan aikin haramaini kenan an fahimta saboda akwai manyan malamai akwai komai yana tafiya kowane ne kai baka isa ka keta baka ke saka keta shari'a a kyale ka ba to amma yanzu an shiga wani hali yanzu wannan yazo yana bar komai ba shi da ki ba shi da daraja ba shi da kima ko ko an fara shakka an fara shakka ba komai ba son mulki kawai a yi mulki a ji daɗi to sai kuma me الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ورواهي المغرب ومن قال بإفراد الإقامة yusanni qawluhu qad qamatis salah wanda yace dai dai za a yi na ikama amma an je qad qamatis salah za a maimaita limaru limara waina min hadith Anas wa ruya aidan an an ibn Umar qala akhbarana Umar ibn Abd al-Aziz qala akhbarana al-Qasim ibn Ja'far qala akhbarana Abu Ali al-Lu'lu'i qala haddathana Abu Dawud قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر قال يتي إنما كان الأذان قبل أن عمر أي كوي كيران صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين زمن من الله صلى الله عليه وسلم كلمة ميمة تاسو أكي والإقامة مرة مرة كان إقامة كما سوء غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إن أكا كي وجه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة شيسا أو أن قد قامت الصلاة يبقى كانت فيكي الحنابلة سيكا جتكين فيكي الحنابلة يسن الإقامة عند قد من إقامتها معنى تسن القيامة عند قد من إقامتها لو كان زوني أنا تادا إقامة بذاك تاشبا سيكي قد قامت الصلاة سيكو واي تاشبا فإذا سمينا الإقامة توضعنا ثم خرجنا إلى الصلاة يتي أمك جي إقامة سي متاش مجي مي الولاء سألنا مفتزوا صلى كما موسى مصلى دي قال شوى لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث وأبو جعفر هذا مؤذن مسجد الأريان وأبو المثنى مؤذن مسجد الأكبر وعليه عامة الناس في عامة البلدان وعند مالك تفرد هذه الكلمة wa ce imam malik yace kad kamati sala ba maimaitawa wa ikhtalafat riwayatu an sa'd al-qarad fiha wa dhahaba qaumun ila anna al-iqamata masna masna wa'ansu kuma suka ce ikama ma so biyu Allahu akbar Allahu akbar Allah so biyu su ma za a yi wa ilayhi dhahaba sufyan ath-thawri wa ibn al-mubarak wa ashabu ar-ra'yi mazhabin ahnaf kenan da Abdullah ibn mubarak da sufyan ath-thawri qultu mala yace wa talafat riwayatu an ru'ya Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih al-Ansari yace ai riwayan da aka kawo daga Abdullah ibn lokaci ya cika ne riwaya ta tabbata daga Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih al-Ansari fi al-iqama wanda ya ga kiran sallah fa yurwa fi fiha at-tasniya yace akwai riwayar da aka kawo ikama ma maimaitawa ake wa asahu riwayati riwayatu Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taymi an Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih an abihi wa fiha وفيها إفراد الإقامة ذكره أبو داود السجستاني سجستاني في السنن ce wannan riwaya an ba a maimaita ta da ikama ba ɗaya aka yi malaman hadisi a zo kan matsala kowa sai ya bincika ya ga asalin matsalan ina ta fito asalin matsalan ina ya fito ya aka yi aka samu wannan ya ce wannan ya ce to sai an bi diddigi har an ga in an samu wata riwaya ce ga abin da ta ce an samu riwaya ce ga abin da ta ce to shi kenan tun da an samu riwaya ga abin da ta ce ya za a yi to shi kenan sai a duba riwayoyin duk sahihai ne ko ko akwai wanda ba sahihiya ba in riwaya sahihiya ce ita za a ɗauka wace ba sahihiya ba za a ɗauka ba to su duka kuma su zama sahihai ne to ya za a yi mataki na biyu shine me eh الجمع بين الرواية لأن إيمان الدليلين أولى من طرح أحدهما ka hada suka ba su ma'ana wannan ma'anarsa kaza wannan ma'anarsa kaza ai aiki da su ya fi a jefar da ɗaya don duka manzon Allah ne ya faɗe su in wannan kuma ya faskara sai ai mai mataki na uku eh eh wai me وروي عن عبد الله بن محمد بن مهيريز عن أبي مهزورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وقد روي عن أبي مهزورة إفراد الإقامة يتي أن رويت لك أبو مهزورة ينا ديديتا إقامة غير أن التثنية عنه أشهر مع الترجيع yace ai yi su biyu daga wajen shi shine abin da ya fi rinjaye tare da tarji yana yana maimaitawa fil azan ma'a tarji fil azan yana maimaita ikama sannan kuma yana kiran sallah yana tarji tarji ai an san me tarji ko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shine har zuwa karshe ko وإليه ذهب محمد بن إسحاق ابن خزيمة أنه يرجع في الأذان زي ترجيع أتكين كيران صلى ويثنى الإقامة سألنا إقامة كما أي بيبيو قال أبو سليمان الخطابي ويشبه أن يكون العمل من أبي مهذورة ومن ولده من بعده yace abin yayi kama da a ce abu mahazura yayi haka kuma ƴaƴansa suka yi gaje shi bayan haka inna mastamarra ala ifrad al-iqama إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية yace abin da yasa aka tafi da ikama ɗaya ɗaya a abin da manzo Allah ya ce ayi kenan bayan da an ce ayi so biyu biyu wa imma li annahu kad balagahu annahu amara bilalan bi ifrad al iqamati fattaba'u ko ko a'a ya samu labari ne cewa manzon Allah ya ce ma bilali ya daidaita ikama kada ya maimaita ikama to sai ya koyi da haka tunda manzon Allah ne ya ce ayi وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى حال وقيل لأحمد بن حنبل أكفد سيدنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وكان يأخذ في هذا بأذان بلال شيكما أياك سنشي كيرا سلم بلال يكي أيكي أليس أذان أبي مهزورة بعد أذان بلال أكتشي مش يا إمام أهل السنة ba kiran sallan abu mazura bayan kiran sallan bilal ba ne faƙala alaisa lamma ada ilal madinati a ƙarra bilalan ala azanihi da ya dawo madina bai tabbatar da bilal akan kiran sallarsa ba lokaci ya ce zura ne yanzu kuma karatu sai bayan sallah ko sai an dawo daga sababbin sallah insha Allah Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أي صلى لا فيها